الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيغبدا كراتم متن البناء والأساس أولنا رانا تا جمعة آه biyu ga watan jumada al'ula hijira 1447 wanda ya muwafaka da 24 ga watan goma shekara ta 2025 to muna nan cikin shafi na biyu a littafin inda mala yake muna bayani akan ta'arifi da ya kawo na abin da ake nufi da wato tasirifi to za mu tashi inda ya ce wa ƙauluhu ila amfilatin mukhtalifatin lima'anin makasudatin to wannan jumla ita ce zai yi mana bayaninta mai ta ƙunsa shi ta'aliki ga littafin ya ce misali darbin ma'ana ce wadda ya yi wato a tarifin da ya gabata shi tasirifi juyar da asali ne wanda yake kwaya ɗaya wato yana magana akan tarifin shi azzanjani al'izzi kenan to attasrifu attatbiki al'amali shine juyar da wani asali kwaya ɗaya zuwa ga wasu misalai daban-daban lima'anin makasuda domin samar da wasu ma'anoni da ake nufin a same su wanda babu su cikin wannan asalin dole yanzu ana son a samar da waɗannan ma'anonin to dole sai an juya shi zuwa ga misalai daban-daban mislu darbin misali kamar asalin darbun to shi darbin din da ya ambata ce haza masdarun masdari ne yushtaqu minhu al-madi e ana tsago ana narko fi'ili madi daga gare shi fataƙulu sai ka ce daraba to shi daraba ɗin nan an fitar da shi ne daga wancan darbin ɗin kenan darbin shi ne al'asulu shi ne asali sai ce wal mudari'u haka ana narko mudari'i daga dai hawayo wancan asalin shi mazdarin sai ka ce yadribu wala amru haka ana narko umarni daga gare shi sai ka ce idrib ka buga wasmul fa'ili haka ana narko sunan fa'ili sunan mai aiki ma'aikaci shine sai ka ce doribun mai bugu wasmul maf'uli haka ana fidda ismul maf'uli daga gare shi shi wancan da ya ce darbin da ya gabata sai ka ce madurubun wanda aka buga ila gairi zalika zuwa ga wani wannan min almushtaqati na daga almushtaqat wanda sun kai kusan takwas irin su asifatul mushabbaha zarful zaman zarful makan ismul ala da sauransu to dukkaninsu tun daga daraba ya durebu idrib daribun madrubun dukkansu an ciro su ne daga darbin kaga darbin ya zama asali ke su kuma sun zama rassa e, to shi yasa aka kira shi da almasdaru tushe e, su kuma rassa ne gare shi rassa ne gare shi to shi ne ce falmasdaru kaga shi wancan masdari na darbin aslun wahidun kaga ai asali ne guda ɗaya hmm? ba wai shi ne aka sake zuwa da shi ya zamo daraba ba aka sake zuwa da shi ya zamo ya duribu ko idurib a'a darbin ɗin shi shi kaɗai ne su kuma sai aka ciro su daga cikinsa to wa kullu misalin kowane misali min al'amsilatil muhawwali ilaiha daga cikin misalan da aka juyar da aka juya zuwa gare su sai ce lahu ma'anan to yana da wani ƙarin ma'ana wanda wannan ƙarin ma'anan babu shiga asalin babu shiga masdari sai ce falmadi kaga shi madi ghairul mudari ai wani mudari ne ma'anar da take cikin madi babu ta cikin mudari ma'anar da take cikin mudari babu ita cikin madi to da madin da mudari'in dukkan su kuma ma'anar tasu da aka kawo su saboda ita babu ta cikin darbin shi wancan asalin to kaga shine ma'anar maganarsa ila amsilatin mukhtalifatin li ma'anin maqsuda manufar shi wanda ya ce daraba ba ita ce manufar wanda ya ce ya duribu ba shi wanda ya ce zaraba yana son ya ba da labari ne kan abin da ya riga ya wuce to kuma wannan ma'anar babu ta cikin darbin shi kuma manufar wanda ya ce ya duribu yana son ya nuna abin yana na yana faruwa ko zai faru to kuma wannan ma'ana babu ta cikin darbi kuma babu ta cikin daraba bale ka ce ai tunda an kawo daraba to ai ba sai an kawo mazari'i ba ai sai wakilce shi a'a wannan ma'ana ta cikin yadribu babu ta cikin daraba kamar ma'anar daraba babu ta cikin yadribu to kaga le ma'anin makasuda ke kowane ma'anarsa daban wadda babu ta cikin dan uwan kuma dukkan su babu ta cikin asali to wannan shine aikin malami na tasirifi na fatar an gane saboda ka zo kana son ka ce zaidu ya buga to kaga babu ta cikin darba ne to kaga dole yanzu sai ka narko wanda zai dauki wannan ma'anar shine sai ka ce zaraba ko kana son ka ce zaidu yana bugu ya duribu wannan ma'anar babu ta cikin daraba babu ta cikin darbe kaga ana buƙatar sai ka narko mata abin da zai dauki wannan ma'anar to duk wanda ya iya haka ya gane tasirifi ya zama ma'anar da a cikin zuciya ta yana iya narko mata abin da ya dace da ita ba tare da kuskure ba wanda ya kai wannan marhala shi ake kira wanda ya fahimci tasirifi aikace kenan amma wai in sai ka bude littafi ka karanta kaza kaza kaza kaza amma ba ta ɗabiƙi ba ba ai komai ba baka san shi a aikace ba to me aka yi shi kuma dama babban manufansa ana son a san shi aikace ana ɗabbaƙawa ba wai zallan tiyori wannan da muke karantawa ba ya zai an ka cire dorbin aka kawo maka wani masdari kamar katalan aka kawo maka shi kana iya shi ma jujjuya shi in aka aje shi shi ma aka kawo mana aka kawo maka wani wani masdari daban shi ma shi ma kana iyawa wannan shi ake bukata sai ce wal mudari'u ghairul amri shi ma mudari'i wani amri ne wal amru don zaka ga idrib to shi kuma ma'anar tasa babu ta cikin daraba babu ta cikin yadribu babu ta cikin darbin umarni kake son ka ba wani ɗalibinka ko yaronka ya bigi wani to waɗancan gaba ɗaya ba su kunshi wannan ma'anar ba saboda haka babu wanda zai tsaya madadin wannan ma'anar dole sai ka narko siga wadda ta dace da wannan ma'anar sai ka ce idrib zaidan ka bugi zaidu to kaga wannan ma'anar babu ta cikin darbin don shi darbu kawai ya dullo alal hadas fakat bugu ba wani ƙari akan haka to kaga bugu daban bugiwa ne daban ba guda ba ne bugiwa ne shi ma daban da ya buga kai umarni kake bayarwa shi kuma wancan yana nuni ma an riga an gama tun kamin ma kai umarnin wai an riga an yi kaga babu wannan ma'ana haka ya duribu ba da labari abin yana nan yana faruwa kai kuma ba shi a manufarka ba a so kake ka ba da umarnin don in ya za yana na yana faruwa to umarninka bai da wani amfani kenan ba kai ka ba da umarni ba wani ne ya bayar ko ya yi ne karan kansa eh to ya yi ƙoƙari da ya kawo wannan don kar aje ana ta tasirifi tasirifi amma baka san ma hakikanin inda ya sa gaba ba wala amru ghayru ismil fa'ili shi ma umarni wani ismul fa'il eh daribun mai bugu shi ma lafazin idrib bai tsaya matsayinsa haka ya daribu haka daraba haka darbin daribun mai bugu na sun ka siffanta shi da siffar bugu to wannan ma'anar babu ta gaba ɗaya cikin waɗanda suka gabata kaga kenan dole ta ta siga ta zamo daban da shi yasa sai aka narko mata daribun ɗin wasu mulfa'ili ghairu ismil maf'uli ilah shi ma ismul fa'il wani ismul maf'uli ne ismul maf'ul madrubun wanda an ka buga shi ma wannan ma'anar babu ta cikin daribun babu ta cikin yadribu babu ta cikin idrib babu ta cikin darbin shi dole sai ka kawo wannan siga din saboda haka yadda waɗancan suke zaman kansu ta ma zaman kanta take ba sa wakiltar juna to kuma a ƙa'idar larabci duk wanda haga an ambata to shi ya dace da wurin mana inda ake buƙatar ismul maf'uli to shi zaka kawo inda ake buƙatar ismul fa'il shi zaka kawo inda ake buƙatar madi ka kawo shi mudari'i ka kawo shi umarni ka kawo shi inda ake buƙatar mazari ka kawo shi likulli maqamin maqalun a ƙa'ida kowane bagire to da lafazin da ya dace da shi an gane? eh wannan shi kuma malamin balaga shi zai koya ma wannan eh tutun da ka sayar da ake sarrafa kalmomi to kalma kaza wuri kaza ta dace da ita kalma kaza wuri kaza ta dace da ita eh shi mai ita balaga za ta koya ma yadda za ka iya magana sau da duk wanda bai da balaga bai iya magana ba an gani? yauwa to irin shine zaka ga yana ta magana cikin mutane ana kushe shi sai yayi magana sai a yi mai nakadi saboda ba fasaha sako ta kawai yake yi bai da sikeli eh yanzu ne duk sun ga sako sai an taru an yi gyara eh wasu ma yan riga da ya bude baki zai magana a ce da Allah ya hakuri ya hakuri ba sai kayi magana ba to kun ga balaga na nan najeran saboda mai wa'azi da karantarwa yana da bukata da balaga fiye da kowa saboda ka san yadda za ka yi wa'azi yadda za ka fuskanci mutane da sauransu don mutane daban-daban ne filfahami wal'aƙali wal'ilmi mutane daban-daban ne wajen hankali da ilimi da fahimta kar kai musu kudin goro in kai haka ka zan mahaukaci an gane Mm. ita ma tana nan tana jiran Allah ya ara mana lokaci wani hau zaidun to misalin zaidu idan sannai tahu idan ka ɗauke shi kan bai sai tasniya au jama'atahu ko kan mai sai jam'i to kulta zaka ce zaidani wa zaiduna wa zuyudun na gani zaidu shine kwaya daya to sai zan kana son ka ce zaidu biyu an gani to ba fasaha ka ce zaidun wa zaidu babu fasaha da sai aka ce kawai ka ce zaidani a lafazi daya kaga ma'anar da ke cikin zaidu babu ta cikin zaidani amma ma'anar da ke cikin zaidani akwai ta cikin zaidu har da ƙari tun da can zaidu ɗaya an ce nan kuma zaidu biyu kaga da ƙari ke eh to haka zaiduna zaidodi da yawa a gani sun haura biyu kenan kila sun kai uku to shi ma kaga babu ta cikin zaidani babu ta cikin zaidu dole sai ka kawo shi jam'in to haka in yawan nasu bai da iyaka to shi ne sai ka ce zuyudun zuyudun amma zaiduna kila ana iya lissafe su kila su uku ne kila su hudu ne kila su goma ne kila su ashirin ne an gane? to duk wannan azzaiduna za ka ce amma yin sun kai irin miliyan biliyan tiriliyan to sai ka ce zuyudo shi kenan ka huta ba sai ka ce zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun eh abbakinka ya ya taɗe ko ba haka ba sai ka ce kawai ka ce zuyudun to shi zuyudun jam'ul taksiri ne kuma jam'ul kasara ne shi galibi ma yana farawa ma daga goma zuwa sama jam'ul kasara jam'ul ƙilla shi yake farawa daga uku zuwa tara na fatar an gani to wa'iza na sabta idan kuma za ka jingina shi zaidu ɗin ilaihi zuwa ga kansa zaidu kake son ka jingina zuwa ga zaidu kuma to kulta sai ka ce zaidiyun zaidiyun ɗan zaidu zaidu ɗan zaidu bai kana nufin zaidu ya haifi zaidu ba a'a zaidu zaidu zaidu abin jinginawa ga zaidu zaidu zaidu ne shi ne zaidiyon to kaga ita ma wannan ma'anar babu ta cikin abin da ya gabata wai za su gartahu in kuma za ka yi tasgirinsa wulta sai ka ce zuyaidon ɗan zaidu ɗan zaidun nan wanda bai cika ido tasgiri kenan kaga shi ma babu ta cikin zaidu babu ta cikin zaidiyon tubale azzaidani ko azzaiduna ko zuyudun hmm? kaga duk babu ta to fa zaidun aslun wahidun to zaidu shine asali kwaya daya ma'ana da tasniya da wannan jam'i da ya kawo guda biyu jam'ul muzakkar as-salim da jam'ul taksir da tasgiri da nasba din dukkanin su asalin su daga zaidu ne zaidu shine al-asl shine tushe ma'ana daga gare shi aka samar da zaidani daga gare shi aka samar da zaiduna daga gare shi aka samar da zuyurun aka samar da zaidiyun aka samar da zuyaidun asali dai zaidu kaga kalmar ɗaya ce amma saboda ma'anonin da yawa eh to sai tasrifi ya baka ma'aunai eh gwargwadon abin da kake son ka faɗa ba tare da ka sha wahala ba wa kullu misalin dukkan wani misali min al'amsilati muhawwali ilaihi lahu ma'anan haka duk misalan nan da zaidani da zaiduna da zuyudun da zaidiyun da zuyaidun kowannensu yana da ma'ana tashi ta karan kansa na batar an gane kowanne ya talifu an gairi ko ma'anar ta saba mata ɗayan ma'anar zaidani ba ita ce ma'anar zaiduna ba to kaga ba zai zamo lafazin ya zamo ɗaya ba to wannan wai duk sharhi mala yake mana zuwa ga jumla ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin makasuda duk bayanin ta ne wa qawluhu la tahsulu illa biha ce wanda ya la tahsulu illa biha ya'ani la tahsulu al-ma'ani illa akwai hamza wurin illa bi hadhihi al-amsilati al-mutanawwi'a ma'ana waɗannan ma'anonin ba za su samu ba dole sai an kawo waɗannan misalan in dai kana son ka ce zaidu guda biyu to dole sai ka ce zaidani in kana son ka ce zaidu duka da yawa zaidu zaidu da yawa to ko dai ka ce zaiduna ko zuyudun ba za ka yi amfani da wancan asalin ya an ce ka faɗi zaidu ɗaya ka ce zaidun ba faɗi biyu ka ce zaidun ba faɗi in suna da yawa ka ce zaidun ba yi tasgirin sa ka ce zaidu haka ba zai yi ba dole dai sai an kawo waɗancan amsila ɗin wajibi ne dole ne to shi yasa in kasanta sirifi to larabci ba zai baka wahala ba ko kana bacci an gata da kai zaka iya yin larabci an gane saboda ma'ana kawai zaka kalla dama ma'auni ne kawai sai ka narko mata ma'auninta mara zaran kaga mutum inda aka buƙatar jam'i ya kawo tasniya ko mufuradi to bai san tasrifi ba inda ake buƙatar jam'i ko tasniya ya kawo jam'i bai san tasrifi ba inda ake buƙatar nisba ya kawo tasgiri bai san tasrifi ba shi mai tasrifi zai ajiye maka kowace kalma bayan ya auna maka ita da sikeli da ma'auni eh wanda duk duniya ba mai girgiza ta duk wanda ya zo sai dai ya barta haka nan saboda ƙa'ida ka faɗa ita kuma ƙa'ida ba ta saɓawa don matsayin nassi take amma da zaran baka san tasirifi ba sai a ta samun matsala ga ma'ana cikin ƙirjinka amma ba ka iya ta'abirinta saboda ba ka da ma'auni ko ga larabcin kaja kana ganin kamar ka gane ma'anarsa amma baka gane ba saboda akwai wata kalma da an ka kawo da wani ma'auni kai kuma baka da ilimin wannan ma'aunin sai ka fassara ta ba daidai ba to ana samun wannan saniyan na biyu mawdu'uhu me mawdu'in tasrifi ilimin tasrifi al-kalimatul arabiyya kalmomin larabci ba ruwan tasrifi da hausa turanci zabarmanci fulatanci ba ruwan tasirifi da kalmomin larabci su ya damu da su ko kuma kalmomin da larabawa su ko da ba nasu na ba suka maishe su nasu to sun zama na larabci eh irin su sunan a alam din nan su ibrahim ismail asalin su kaga ba suna cewa ba larabci ba ne amma kuma sun san larabci tunda laraba na amfani da su to duk kalmar da ba larabci ba kaka ce a kawo maka ma'auninta sai dai in su larabawan ke amfani da ita ko da asali ba tasu ba ce to wannan dole a sama mata ma'auni dole amma in asalin wannan kalma ba ruwan laraba ba a taɓa jin laraba sun furta ta ba to jahilci ne ka ce miyan ma'auninta na tasirifi ba ruwan sarfu da wannan an gane? to saboda haka mai tasirifi ba a tambaye shi wata kalma da aka furta da wani yare wanda larawa ba sa ta'ammali da shi an gane? min haisu kaunuha asma'an ta yadda kuma suka kasance sunaye mutamakkina masu jujjuyawa duk sunan da ba mutamakkini ba an gane ba iya juya shi kila a ce daga mufuradi zuwa tasniya zuwa jam'i zuwa nisba zuwa tasgiri duk sunan da bai karban wannan tawilin ba ruwan sarfa da shi kaga abbama'iru kulluha ai asma'un abbama'ir sunaye ne a ba ruwan tasirifi da su saboda yadda suke haka nan suke ba sa ba a jirkita su duk inda kaga anta anta ne duk inda kaga antum antum ne duk inda kaga anti anti ne ana da sauransu ba sa to ba ruwan sarku da wani a gani saboda haka wannan can gidan na hau shi ya yi ma bayani malamin na hau amma shi tasirifi ya yaye ma ya yaye maka su aw af'alan mutasarrifa ko ayyuka waɗanda suke mutasarrifai shine fi'ili wanda yana iya karɓan a juya shi daga madi zuwa mudari'i zuwa amri shine fi'ili mutasarrifi yana iya yiwa a narko ismul fa'il ismul maf'ul daga gare shi kamar da yadda ya ba mu misali cikin abin da ya gabata to duk fi'ilin da ke karɓar irin wannan jujjuyawan to shi tasirifi yake aiki a kansa an gane? irin su laisa ba ruwan fi'ili ne amma ba ruwan tasirifi da shi saboda iya kashe laisa an gane babu yalisu ko yalusu ba ji laraba sun faɗa ba ko lus duk inda ka ganta laisa ce to ba ruwan malamin tasirifi da wannan duk sarhu ya yahe ma kaga sarhu bai da ma shi yana ma da hudud eh nahawu ya fi shi faɗi kaga shi nahawu shi komai sai ya yi magana a kansa duk wani abu in dai larabci ne to nahawu yana da ta cewa a kansa babu istisna'i ko kuma larabawan suka aro shi to nahawu sai ya aiki a kansa sai ya gaya ma ga yadda za ka yi a kansa amma shi sarfu ya ce a akwai wasu abubuwa ya yahe ma duk sunan da ba mutamakini ba an yahe maka ba za ka gan shi cikin karatun tasirifi ba duk fi'ilin da ba mutasarrifi ba an yahe maka to ina wahala eh babuka guda biyu ha manya fa a ilimin larabci an ga ce an yahe ma tunda kaga na hau shi ya fi faɗi shi na hau babu abin da ya bari komai yana da ta cewa a kai to wannan shi ne wa min haisu ma'rifatu ahwaliha kuma da ta ɓangaren sanin a hawalu na waɗannan kalmomin halullukan min sai hatin kalmar nan in lafiya lautaki a gane? yauwa ma'ana haruffan ta gaba ɗaya babu harafin illa a ciki kamar daraba daraba kaga lafazi ne fi'ili ne wanda yake salimi ba wani harafi mai ciwo a ciki min hurufin illati to tasirifi ya nema wannan bayani in kalma lafiyayya ce sai ya gaya ma don ka santa wai ilalin haka yin akwai illa in kalman nan na da illa kamar ƙala e to zai ce maka ƙala ɗin na akwai harafin illa harafin nan na tsakiya da kake gani to harfin illacin ne saboda haka lafazin ko fi'ilin kaga ba lafiyayye ba ne yana da matsala wa kalbin haka in ma asalin harafi ba shine asalo ba an ɗauke na asali ne sai an ka kawo wanda kake gani tasarifi sai ya gaya ma ishe su a tasarifi za a ce maka ƙala asuluhu ƙawala ƙawala to sai aka yi kalbin wawun ta koma alif linfitahi ma qabla an gane ƙawala ƙawala an gane harafin da ya gabace ta yana da fataha sannan ita kuma ta samu tari shi za ta kai kalbin ta sai ta koma alif sai ta koma ƙala ba asluhu baya baya sau da haka ba alif ɗin nan da ke tsakanin ba'un da ainin asalin shi ya'un ne an yi kalbinta saboda ita ma ta samu taharruki sannan harafin da ke gabaninta shi ma ya samu fataha sai aka yi kalbinta sai aka maishe ta alif sai koma ba so duka a tasirifi za ka san wannan ga asali ga kuma wanda ba asali ba harafi kaza ba asali ba ne kaza shi ne asali kuma ga alamar da za ka iya ganewa duk a ilimin tasirifi za a koya maka wannan to irin kala ana kiransa da alƙalbul ilaliyu eh an gane shi ne a canza harafin illa da harafin mai illa irinsa wawun harfi illa ne alif shi ma harfi illa ne to wannan shi suke kira da alƙalbul ilali an gane? eh kai su alƙalbul makani duk za mu zo gare su suna nan tafi kashe-kashe ne wa asalatin da kuma harafi in yana kan asali eh inda yake nan na yake koko an canza mai mahalli akwai kalmar da za ka ga harafin da a farko to ba ba shi a farko ba kila tsakiya yake a kila ƙarshe yake sai ce maka to ai asali daga kaza ne ko kuma a an canza ta daga wani asali an shi kuma ana kiransa da al'ibdalu a canza wani harafi wanda da wani harafin wanda ba cikin huruful illa ba to wannan ana kiransa da al'ibdalu shi ma za a zo kansa to in ma an yi ibdalin harafi duk sai an gaya maka an gane misali idatu kaga akwai ainun ko dalun sai ta'un to sai malamin tasirifi in yazo sai ce maka wannan ta'un din an yi ibdalin dinta ne daga wani harafi asalin tawawun ne na fatar an gane da aka canza wawon ɗin ya koma ta'un to shine sai ya bada idatun asalinsa wa'ada ne wa'adan idatun duk masdarai ne wa'adan to sai aka canza wawon ɗin an gane da aka canza ta to ba za ta faɗo ba a farkon sai aka ɗauke ta aka yi jumping ɗinta sai aka kai ta ƙarshe sai ta koma idatun to wannan ana kiransa al'ibdalu an yi ibdali na harafin da kuma canza wuri duka to mai tasirifi zai ce maka ta'un ɗin nan ba asali ba ce wawun ita ce asali ga dalilin da yasa kuma aka ɗauke ta aka kawo ita ta'un ɗin kuma ta'un ɗin nan nan ba mahallinta ba ne farko take saboda duba da asalinta wawun wa'adan an gane to amma sai aka canza wawun din sai koma ta'un to ba za ta haɗu ba ba za ta faɗu ba an gane yawwa kalmar ba za ta yi kyau ba an gane eh kila misali a ce ta'adun to larabcin ba zai yi kyau sai suka ce a cire ta'un din sai a kai ta can ƙarshe na batar an gane ita kuma ainun asalinta sakina ce wa'adun eh wa'adun an gane yauwa sai aka ce a sa mata kasara sai yaba ya koma idatun to idatun mazari ne sai malamin tasiri bai ce maka idatun mazari ne na wa'ada amma asalinsa wa'adan wa'ada ya idu wa'adan idatan to duk wanda a tasirifi za ka san shi saboda haka akwai aiki ba ma fari ba kenan har ya koma ja sannan za mu kwana insha Allah ilah to amin